to bismillah rahman rahim tadarukul mansi yanda ake a riske abin da aka mance da shi min a'ra'il wuru'i daga gabobin alwala idan a wajen alwala mai alwala ya mance bai wanke wata gaba ba ko bai shafi wata gaba ba a cikin gabobin da ake shafa to ya za a yi gyara wannan alwalar tasa to wannan ne za a yi bayani a wannan waje من الوضوء فعلا على قرب أتى بفعله وما تلا وإن يدل فعله قد وابتدا قروءه بالدول إن تأمدا إن كان صلى بدلت ويفعل سنته فقد لما يستقبل وغافل عن رمأة فعلها كعروها فهي تساوي أصلها وذاكر السنة بعد أن شرع في الفر من بعد تمامه رجع وذاكر وأن يتنا فرر فرلا من الوروء دقى فرلا الولاء ala ƙurbin in ya zamo ba a daɗe ba ya tuna kamar sai da ya gama alwala amma bai daɗe da gama alwalar ba sai ya tuna cewa ashe da ya zo wanke hannaye da ya zo wajen wanke hannaye hannu ɗaya kaɗai ya wanke bai wanke ɗaya hannun ba kamar ya tuna ya wanke hannun dama ne ashe bai wanke hannun hagu ba ko ya tuna cewa da ya gama wanke hannaye a maimakon ya shafi kai kafin ya shafi kunnuwa ai mantawa ya shafi kunnuwar ya bar shafar kan ya zama kuwa a kusa ne ya tuna wannan a tabi fi'ilihi sai ya zo da ai wannan abin da ya mance da aikata wannan abin da ya mance din wa matala ya aikata ma duk abin da yake bin sa kamar a wannan misalan guda biyu kenan zai sake wanke kafafu a misali na farko zai sake shafar kai inda yake a alwalarsa ya manta bai wanke hannu ɗaya ba ɗaya hannun ne ya wanke domin ya tuna zai wanke wannan hannun kuma ya dawo ya shafi kansa sannan kuma ya wanke kafafunsa idan ko an samu tsawo kafin ya tuna an daɗe kat sai aka ta iyaka abin da ya mance da shi kaɗai wuru'ahu biddoli in ta'ammada in ta'ammada idan da gangan ne ya bar wanke wata gaba daga gabobin alwala in ta'ammada idan da gangan ne ya bar wanke wata gaba daga gabobin alwala to ita da wajibi ne ya sake alwalar tasa gaba daya in ya zama an samu tsawai an samu dadewa amma idan ba a samu dadewa ba to sai ya koma ya zo da wannan wanda ya bari da gangan ɗin sannan ya wanke duk abin da yake bayanta alwala ta sannan ba ta ɓaci ba amma sai ya koma ya gyara amma har an daɗe ma to alwala ma ta ɗaya ta ɓaci
in kana talla baɗala wanda yake a gaɓoɓin alwalarsa wanda yake farilla ya wanke ko ya shafa ya zamo bai wanke wani ba ko bai shafi wani ba kuma daidai a nan da gangan ne ko da mantuwa sai zama bai tuna ba har sai da ya yi sallah da wannan alwalatu wannan sallah ta zama batacciya yawa ko da da mantuwa ne aka mance ba a yi abin da yake farilla na alwala ba har aka yi sallah da wannan alwalatu wannan sallah ta ɓaci
waya sunnatahu fakat yana aikata sunnatahu sunna alwala kadai lima yustaqbal dan abin da zai nan gaba da alwala idan ya mance a alwala bai kurkura baki ba masalan ko bai shaka ruwa a hanci ba ko ko ya shafi kansa amma bai shafi kunnuwa ba bai tuna ba sai bayan har yayi sallah da wannan alwala to wannan sallar tasa ta inganta ingantacciya ce ba batacciya ba amma abin da ake bukata sunnar da ya manta bai zo da ita a alwalar ba ya dawo ya zo da ita idan da ya zama wannan alwala tasa tana nan yana so yi wani abu da ita nan gaba shine wa ya fa'alu sunnata hu faqat yana aika sunna kadai ba a farilla ba ba kuma mustahabi ba lima yustaqbalu dan abinda ake fuskanta wanda za a yi da alwalan nan wanda ya rafkana daga lum'a a wajen alwala sai ya mance wani waje bai wanke da shi ba ko da kamar girman kan allura ne yadda malamai suke faɗa fa'ala ha to wajibi ne a kansa ya dawo ya wanke wannan lum'a ka ubuya kamar inda ya mance gabatta shi yasa idan ya zama har ya sallah da alwala da bai mance lum'a a ciki ya zama ko lum'a gabar da wanke ta yake farilla ne to wannan sallar ta ɓaci faya tusawi asla wannan lum'a ta yi daidai da asalinta ma'ana da shi wanke gabar da wanke a da wanke lum'ar da wanke ainihin gabar da lum'a ke ciki duk tafiyar su ɗaya
wa zakiru sunnati wanda ya tuna a aikata abin da yake sunna ba'ada an shara'a fil cewa a alwalarsa bai aikata abin da yake sunna ba ba'ada an shara'a filfarri bayan ya haɗu a cikin farilla bayan ya haɗu a cikin farilla Mun ko ba ba ya da- koma ga sunna ba kamar a wajen alwala sai ya mance bai kurkura baki ba ko ya mance bai shaƙa ruwa a hanci ba sai da ya fara wanke fuska sai ya tuna to wannan sai ya ci gaba da wanke fuska ba ya koma ga kurkura baki ba ko ba ya koma ga shaƙa ruwa a hanci ba amma raja'a sai ya dawo ya kurkura bakin ko ya shaƙa ruwa a hancin min ba da tamalihi bayan ya gama alwalar ta sassare eh, ta da jeratawa tsakanin sunna da farilla mustahabi ne kadai shi yasa ba a barin abin da yake farilla don a dawo a aikata mustahabi fara'irul wudu'i mustahabban alwala
wani riba ta simiyeta an so yin bismillah ga wanda zai fara alwala an so yin bismillah yayin fara alwala
sun masiwa ku sannan an so wanda zai alwala ya aswaki
wa shaf'u mabsuri hakanan an so wankewa ta biyu a duk gabar da wanke ta ake biyanta gabar da wanke ta ake wato wankewa ta biyu wata Wata silisu silisu.
an so ukuntawa ma kaza Kaza.
shi ma haka a gabar da ake wankewa ba gabar da ake shafa ba Wai wankewa wai- ta biyu da wankewa ta uku duk musahabi ne amma fa inda suke musahabban in ya zama wankewa ta farko ta gama gaba
wal bada'u min haka nan an so muqaddima- farawa daga magabacin gaba kamar zai wanke hannu ya fara daga wajen yatsu ya wajen gwiwar hannu ko zai wanke fuska ya fara daga wajen goshi ya yi wajen haɓa
wa am ma'a fururihi turattabu suna haka nan an so a jeranta sunnoni tare da farillai kamar sai ya kurkura baki ya shaƙa ruwa a hanci sannan ya wanke fuska sai ya shafi kai sannan ya shafi kunnuwa
wa qillatul ma'i an so karanta ruwa wa an mai alwala kai ya ɓannan ruwa kai ya ɓannan ruwa wa an yi ƙaddima yamnahu an yi surahu an so mai alwala ya fara wanke gabar dama kafin ya wanke ta hagu fi man fasama a cikin inda yake gabar hagun daban da gabar dama abinda yake ya rabu in fasama ya rabu kaba hannu kaga hannun dama daban yake da hannun hagu ko kafar hagun daban take da ta dama
taklilu asabi al yadayn ka haliluhu mai alwala ya tsatsefe yatsun hannaye farbu farilla ne idan mai alwala bai tsatsefe yatsun hannu ba to ya ba farilla daga farillan alwala yasa in ya sallah ma da wannan alwala sai sallah ta zamo babu ita shi yasa a kula da tsatsefe yatsun nan so da yawa ana sakaci a kai da yawa za ka ga mai alwala bai tsatsefe yatsun ba ko kuma wani ya ce wa ai farko da zai wanke yatsunsa sau uku nan da aka ce bayan fara alwala wai a sannan ne ya tsatsefe yatsun shi yasa in ya zo wankewa ta farilla ba sai ya tsatsefe ba wanda a wannan wankewa ta farilla ne yake wajibi yake farilla a tsatsefe yatsun
wa To.
yustabu Uhum.
fi rijlayn an so tsatsefe yatsun kafa tsatsefe yatsun kafa wannan ba wajibi ba ne mustahabi ne
wa fil wudu'i lihiyatar hafifa hallil lalle ne ka tsatsefe ge- gemu sassauka a halin alwala wa fi tisalikal a a wanka kuwa sai wadda take mai kauri ita ce yake wajibi a tsatsefe amma alwala da mai saukin da a, da mai a, wadda take mai yawan da ana tsatsefewa
nawaqibul wudu'i abubuwan da ke warware alwala nawaqibul wudu'i ahadasu
wazi baurin wa gaidun warihun wa mazi wajeyun wa asbabun binaunin sakula سفر وإجماع جنون مسجلة وقبلة ولمس إمه كسد ولمس إمه كسد لذة نوع وجدها لا انفقد ومسه ذاكره بفنك أو جنبه بمهتلف والشك في الحدث من بعد وقوع ينقل والمزل موجب لقتل الذكر للذة السكرى كالتفكر da waƙar ruhu abubuwan da ke warware alwala abubuwan da in mutum yana da alwala ɗaya daga cikinsu ya afu gare shi za a ce bai da alwala hadasu a sun kasu kashi uku ko biyu akwai abin da yake kari wazi wazi shi wannan abin da yake kari ɗin wato guda uku daga ga- ah, daga gaba suke fitowa guda biyu kuwa daga baya Ab- karin nan i- gida- guda biyar ne guda uku daga cikinsu suna fitowa ne daga zakari ah, ko farji na mace guda biyu ko suna fitowa ne daga dubura bawulu akwai bawali wanda yana cikin abin da yake fitowa daga kubulu wa ga'idu da gayiɗi Wani wanda ne.
shi yana cikin abin da yake fitowa daga duburu da rihi shi ma yana cikin ita ma tana cikin abin da ke fitowa daga duburu wa mazi da wazi shi ma yana cikin abin da yake fitowa daga kubulu wani da wazi shi ne na ukun abin da ke fitowa daga kubulu abin da ke fitowa daga kubulu bawali mazi wadi abin da ke fitowa ko daga duburu a gayi da rihi to wayannan su ne a hadasu karnan da suke warware alwala
wa asbabu akwai kuma sabubban karar bi naumin sako saboda shi ne kamar bacci in yi nauyi ko da ya gajarta bacci in yi nauyi ko da gajere ne ya warware alwala ko da ba daɗe ana yi ba matuƙar dai yayi nauyi alamar nauyin nasa shi ne ya zamo mutum bai san an zo ba bai san an fita ba sukurin ko maye wa ijma'in ko haguri suma jununi ko hauka musjala bisa wawaitawa ko an daɗe ko ba a daɗe ba duk ɗaya ɗaya daga wannan in ya samu mai alwala to alwalarsa ta aure
wa qublati sai kuma sumbantar mace sumbantar mace ko mace mai alwala ta sumbanci namiji wa to shi ma lamsi wannan sumbar ta warware mata alwala walamsi ko shafar jikin mace in biyi kasar lazzata in ya zamo ya nufi jin daɗi da shafar aw wajada ko ya samu jin daɗin la in faqad banda inda aka rasa nufin da jin daɗin ya shafi jikin mace ba da nufin jin daɗi ba kuma da ya shafi jikin macen bai ji daɗi ba to wannan alwalarsa ba ta warware ba amma ya shafi jikin mace da nufin jin daɗi to ko ya ji daɗin ko bai ji daɗin ba alwalarsa ta warware ko kuma ya shafi jikin mace ba da nufin jin daɗi ba amma sai zamo ya ji daɗin to shi ma dai alwalarsa ta warware shi yasa a nan hali hudu ne a hali uku duk alwala ta warware a hali ɗaya shine kawai alwala ba ta warware ba Na'am.
wa masi zakarau haka nan yana cikin sabubban kare shafar zakari bi badani kaf ya shafa da cikin tafi nan kenan aw isba'i ko cikin yatsa aw jambihi ko ko da gefen yatsan ko da gefen tafin mutala amma fa akwai saɓani a nan akwai saɓani a nan Na'am.
wa shakku fil hadis haka nan yana cikin abin da ke warware alwala wanda shi ba hadasu ba ne ba sababu ba ko kwanto a cikin kare min ba'di wudu musaika ne bayan ya tabbatar da ya yi alwala ya Illa- tabbatar ya yi alwala sai dawo yana kokonto to alwalar ta hasa ta warware ko bata warware ba to sai ya dauka kan ta warware ya sake wata illan yunaka ko to illan yunaki illan yunaki idan kokonton bai aure shi ba amma in ya zama koyaushe sai ya ringa kokonton alwalar ta warware ko bata ah, warware ba to wannan sai ya kyale yanku Yanku.
in kokonto a kari yana warware alwala wal maziyu Ah, an faɗi maziyi a baya a cikin abin da fitarsa ke kawo a ce dole sai an sake alwala to shi waziyi ba wai kawai yana kawo a ce sai an sake alwala ba a'a yana da bambanci da bawali bawali shi in aka wanke mahallinsa inda ya fito shi kenan sai dai a sake alwala amma shi maziyi mujibu yana wajabtawa likaslin zakari ga cewa wanda maziyi ya fita daga gare shi to wajibi ne ya wanke baki ɗayan zakarinsa da kuma niyya tare da niyya
zullar zati sugura me ake kira mazi shine wani ruwa a rafi mai fita da sababin jin daɗi ƙarama kamar shafar jikin mace ko tunani akan lamarin mace shine yace bi ka tafakkuri da kamar tunani kamar tunani
mawani ulharis abinda kari ya hana abinda in mutum mai da alwala za a ce kada ya
wa ma yi mudasi wa malin muhudisin salatun auɗawa wanda yake bai da alwala yake da kari bai da damai ya ce zai sallah ko da ta nafila auɗawa haka nan bai da damai ya ce zai ɗawafi da ka'aba wa masu mushafin haka nan ba dama ya taɓa ƙur'ani walau jildan ana koda da fata ne da ta dabi a kan ƙur'ani koda ƙur'anin nan yana cikin gafaka ne to wanda bai da alwala ba dama ya taɓa wannan ƙur'anin da ke cikin gafaka walau bi udin a koda da itace ne koda ba da hannunsa ba ne ya ɗau itace ya sa ba daidai ba ne
gara juzi'in mu'uzin sai fa juzi'i na abin girmamawa in juzi'i ne na ƙur'ani ba cikakke ba ne to wannan ya halatta a taɓa a ɗauka ba alwala lil muta'allim ga wanda yake mai koyo aw lil ko mu'allim mai koyarwa malami da almajiri duk sa iya ɗaukan juzu'i na ƙur'ani ko da ba alwala
summa sabiyu sannan wanda yake yaro ƙarami karkari Karkari.
kamar baro babba ne fihi fihi a game da ɗaukan ƙur'ani yanda ba daidai ba ne wanda yake babba balagagge ya ɗau ƙur'ani ba alwala to haka ma yaro ƙarami ba daidai ba ne ya ɗau ƙur'ani bai da alwala wa ismu amma kuma in yaro karami ya ɗau ƙur'ani bai da alwala to shi yaro karami baya zunubi sai a ce zunubin ya koma akan wanda ya bashi ƙur'ani alamu na wulihi duka wanda suka bashi ƙur'anin ya ɗauka
wa kullu man bila wudu'in salla to nan wannan baitin yana cikin wuraren da shi sai dai abdullahi shinkidi ya gyara wa mai asalin littafin ya ce wa kullum man salla duka wanda ya salla bila buru'in ba da alwala ba fa fasiq ya zama fasiki la kafir ba kafiri ba fil a'la a zancen da ya fi ɗaukaka bayan da shi ya ya kawo ba wa man salla bi gairu wudu'in amidan fa huwa kafiru wal iyadu billahi to kamar ne za mu ci na'am la- ya- lihiyat wa fil wudu'i lihiyatan lihiyatan hasifa kallil ka tsotsefe gemu wadda take da sauƙi wajibi ne a tsotsefe filoro a alwala don suna da mana umar da sai fara min a ra'ayi wanda ya mance gaba daga gabobin alwala fahimta da kara hudun ƙurbi in ya tuna a kusa fa'alahu sai ya aikata wannan gabar ya wanke ta ko ya shafa wa ma ba da huda wanda ke bayanta wa in ɗala in ko sai da aka dade fa'alahu wa da sai ya aikata iyaka wannan kadai wa adana sallah qabla huda ashe yayi sallah kafin ya tuna din nan to sai ya sake duk sallar da yake wa in taraka sunnatan in ya bar sunna kuwa fa'alaha zai zo da sunnan ne wala yu'idu salata amma ba a sake sallah ya zamo da ya alwala ya mance bai aikata wata sunna bai zo da wata sunna daga sunonin alwala ba har sai da ya sallah to wannan sallah ta fita inganta ba a cewa sai ya sake amma in alwalan nan ta fita na nan yana so zai wani abu da ita to sai ya sa ya- sai ya zo da wannan sunna wa man nasiya lum'ata wanda ya mance lum'a da salahawa da sai ya wanke ta ita kadai bini da ya niyyar alwala kuwa wa in salla qabla idan ya je sallah kafin ya wanke lum'an nan a ada sai ya sake sallah wa man tazakkara al wanda ya tuna wa kurkurar baki wal ko istinshaq shaka ruwa a hanci ba'da an shara bayan ya haɗu a cikin sha- wanke fuska fala yarju ilayya ba a dawowa zuwa kurkurar bakin ko shaka ruwa a hancin hatta yutimma wudu'a sai ya gama alwalarsa wa fa ba musahaban alwala at-tasmiyatu farawa da bismillah was-siwak da kuma yin aswaki waz-za'idu da abin da yake ya haura wankewa ta farko filwaje a wanke fuska wal yadayn da hannaye a zahirinsa kenan ban da kafafu a inda mai mutasar ya kawo cewa وهل الرجلان كذلك أو المألوم فيهما الإنقاء su ba kafafu ana bukatar a waike su waikewa ta biyu da ta uku waikewa ta biyu da waikewa ta uku a cikin su su hadi ne ko ko su kafafu ba baga da hadi dangane da marar waike su babban abin da ake bukata dai a tsaftace wanda malamai na daga baya sun shahara cewa waikewar ba ta biyu da ta uku a kafafun mustahabi ne yadda za a gani daga akarabin masaliki ko wal bada'atu
wal bidayatu bi muqaddami to wal bida'atu da farawa da magabacin kai wajen shafar kai ya fara shafar daga wajen goshi ya wajen ƙeya wa tartibu sunan a to haka din mustahabi ne haka din jeranta sunnoni kamar sai ya kurkura baki sannan ya shaka ruwa a hanci
wa qillatul ma'i haka nan mustahabin alwala karanta ruwa ala al-ubud bisa gabar da za a wanke ka a ringa kwararar ruwa a ringa ɓannarsa wa taqdimu haka nan gabatar da gaba ta dama bisa ta hagu wa yajibu taklilu asabi al-yadayn wajibi ne a tsatsefe yatsun hannaye
wa yustahabbu fi an so asabi al-yadayn tsatsefewar a gaɓoɓin a yatsun kafa irin wannan nusa da ke tara a wajen ويجب تحليل أصابع اليدين ويستحب في الرجلين
wa yajibu taklilu al-liyati wajibi ne a tsatsefe gemu a latifar wadda take sassauka fil a wujud halin alwala wanda yake gemunsa da sassauka shi ita ce wadda ake ganin fata daga karkasarta to wajibi ne in ya zo alwala ya tsintsinke duna al-kasib banda mai kauri in mai kauri ke sai ya shuɗar da hannunsa a kai ya shuɗar da hannunsa a kai ya wadatar na'am wa yajibu taklilu wajibi ne ya tsintsinke wato ga- a, gemu a wajen wanka walau kanat ko da mai yawa ce ko da mai kaurin gashi ce
fasulu wannan fasali ne nawaqibul wujud abubuwan da ke warware alwala ahdasu akwai karrai wa asbabu akwai kuma sabubban karran والعادات karran akwai البول bawali والغائب akwai gaiki والريب akwai rihi والمزي akwai maziyi والوجه akwai waji wadiyi والأسباب sabubban kuwa النوم sakiru bacci mai nauyi da والإجماع suma والسكوت da maye da والجنون hauka warkulatu والقبلة da sa- da sumba ولمس da المرأة shafar jikin mace إن قصد اللذة idan ya nufi jin daɗi da shafar jikin macen أو وجدها ko ya sami jin daɗin ومس da الذكر kuma shafar zakari بباطن da الكتف cikin tafi أو بباطن ko da cikin الأسفل yatsu ko da gefensu
و- ومن شك في عادته wanda ya yi kokonto a game da karin ya yi kokonton alwalarsa ta warware ko bata warware ba وجب عليه الوضوء wajibi ne ya sake alwala wajibi ne ya ɗauka alwalar tasa ta warware إلا أن يكون sai fa idan ya zama موسوسا wasuwasa abin yi wasuwasi ya zama haka din yana yawan kafuwa gare shi فلا شيء عليه wannan ba komai a kansa ويجب عليه wajibi ne akan mukallafi gasulul zakari ya wanke zakarinsa kullihi gaba ɗayansa من المزي saboda fitar maziyi ولا يغسل unsayayi الأنثيين amma ba a ce ya wanke lunsayensa ba والمزي walmazu wannan wala rasulul unsaye ne yana daga abin da shi mai waken bai kawo ba ko bai wannan maganar ba walmazu abin da ake kira mazi هو الماء shi ne الغالي ruwa wanda yake fita عند yayin sha'awa الشاور karama da بتفكر sababin tunani أو نظر ko kallo أو ko غيره wani wannan فصل wannan fasali ne لا يل لغير المتوبئ mutawarriki murafin ilaihi salatu sallah ba ta halatta ga wanda bai da alwala ولا دواء haka nan dawafi bai halatta ga wanda bai da alwala ولا مس نسكة Qur'an القرآن an ko shafar nusa Qur'ani mai girma ولا جلدها ko shafar fata لا بيدي ba dama ya shafa da hannunsa haramun ne ya shafa da hannunsa haka ولا جؤودها na haramun ne ma ya sa itace ya shafa ko وناوي abin da ya kama da haka إلا الجزء منه min ha sai ko juz'i daga nusa ta Qur'ani متألمة muta'allama fihi wanda ake koyo a cikinsa
ولا مس لوي القرآن العظيم bai halatta a shafa allon da aka rubuta Qur'ani mai girma على غير ga الوضوء wanda bai da alwala إلا لمتألم fihi sai ko ga wanda yake koyo a cikin wannan allon أو مؤلم ko mai koyarwa da يسيو yake nufin ya in ya gyara rubutun wasabiyu yaro karami fi masil qur'an dangane da shafar ƙur'ani kalkabi kamar babban shi ma haramin ne ya shafi ƙur'ani wal ismu ana amma fa shi yaro ba a cewa ya yi zunubi yaro wanda bai balaga ba ba a cewa ya yi zunubi a irin nan idan yaro ya ɗau ƙur'ani to zunubin akan wa ya fara aka ce wal ismu zunubin laifin alamu na wulihi ya tabbata akan wanda ya bashi ƙur'ani wa man salla bi ghairi wanda ya sallah ba da alwala ba da amida gangan fa huwa to kafir ya kafurta wal iyad muna neman Allah ya tsar ya kiyaye mu daga haka da wannan magana sai shi mai wancan shi sai da Allah shi idi ya gyara masa ko Na'am.
to alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد لما أغلق والحاتم لما سبقنا سر الحق بالحق وآله إلى صراطك المستقيم
حق قدره والجلال العظيم قال ربك رب العزة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين to akwai wanda yake tambaya a nan na zaton ko yana so a fassara ne bai faɗi tambayar ta sa akan menene ba amma dai ya rubuto ko Allah ya kara ma lafiya da takwa da masu taimaka musu duniya da lahira babu nubuwa tuwar risalati wa'anda suke annabawa da manzanni na Allah ma'abuta annabta da manzanci a ahalul millatil islamiyya wanda suke bin addinin musulunci wa ja'alatu fi idadil khurafati sun mai da wannan a cikin idayar abin da yake ƙarya ce aka kaga aka faɗa Allah abulla kalami na ga cewa ba daidai ba ne ma in ce zan jiƙa alƙalami na bi raddi tilka turuhati da yin raddi akan waɗannan ƙarerai a tashi a waza har sai da ya zama ƙarerayin nan sun yaɗo sun yaɗo wa aksar ahlil asri ummiyuna gashi kuma abin da ake fama da shi a yau mafi yawan ma'abuta wannan zamanin ba su da ilimi la alamun alkitaba illa amaniya ba abin da suka sani daga ilimi sai yan warsu yan gurare kaɗan wa ma zahara falahum ru'asa'uhum min al-ghayb ba abin da suka sani sai abin da shugabanninsu suka kawata musu na daga bata warra lalati da abin da yake bauɗewa wal maqalu maganar da nake so in raddi a kanta wanda wannan daga maganar shehu ibrahim ne a nujumul huda ko innahu annahu shine cewa ma sama dalilu wai da wani yace wai ba wani dalili ala anna muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbul jamil anbiya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi baki ɗayan annabawa arbabul haqaiqi wal arbabul haqaiqi wal mu'jizat wanda an an ba su tab- maganganu tabbat wanda suke tabbat da kuma ujuzi to su ne nake so in yi raddi a kai wato a wato wannan daga farkon nujumul huda ne ko to wanda shi show yana faɗa a nan cewa wannan magana magana ce a fagen ilimi wadda bata isa ma ma a tsaya kula da ita to amma babban illa a yau mutane da yawa ba malamai bane bari ma ba ɗalibai ne na ilimi ba to shi yasa in aka bai irin wannan magana sai ta ta yaduwa har jahilai su ɗauka cewa gaskiya ne al gaskiya ce alhali ba gaskiya ba ce to shi yasa ya ce dole na ga bara in yi raddi a kai wanda shi yasa shi shehu ya rubuta wannan littafin nujumul huda a fi kauni nabi na muhammadin sallallahu alaihi wasallam afrala man da'a ila allahi wahada Na'am.
taurari na shirya a kan cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine mafifici a cikin duk wanda suka kira zuwa ga Allah ko wanda suka shirya to alhamdulillah Allah sai wannan da yake tambaya bayan gaisuwa yake cewa mutum ne da gangan ya yi sakaci wajen yin salloli da yawa kuma ba zai iya tantance yawan adadin sallolin da ya yi
ya bari ya bari din ba eh ai abin kuma yanzu da ake yake so ya dawo ya rama ta eh ai abin da ake so ya taramawa har zuwa lokacin da zai tabbatar cewa lalle lalle ya gama ramawa yawa abin da yake wajibi a kansa ya taramawa har zuwa lokacin da zai tabbatar cewa ala kulli hali dai idan sallolin da suke kansa dai ya rama to kuma malamai suka ce wa- wasu suka ce yi sallar kwana biyar a kullum ya rama sallar kwana biyar ba ban salla kulle yau bai hamsata a iyali falar da bin fari yadda nan gaba za mu zo a cikin aharari ko amma malamai na daga baya ma suka ce a inda zai sallar kwana biyu ma a kullum zai rama sallar kwana biyu a kullum to bai sakaci ba to alhamdulillah Allahu Fatiha ɗaya, salatin Fatiha uku.
اللهم